إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكوان وتا يوشا شدق وتا ربيع الأول shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da takwas ga watan tara shekara 2025 shekarar miladiya yawwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah واللفر الشيخ محمد صالح الأثيمين عليه رحمة الله idan ba a manta ba wancan sati muna bayani a cikin fasali na bakwai fasalin da malam ya kulla domin ya mana bayani game da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mun gangaro mun zo kan gabar da malam ke bayyana mana surori da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin salloli guda shida mun yi sallar asubahi mun yi sallar azahar yanzu mu shiga sallah ta uku ita ce qira'atu salatil juma'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar juma'a malaiti rawa muslimun an abi hurairah radiyallahu anhu qala imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda ya ce inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ƙara'u bihi ma yawmal juma'ati yana karanta su surori guda biyu ranar juma'a yi waɗanda surori ne shi ne su male ce ya'ani aljuma'a fi raka'atil ula wal munafiqin fi raka'atil thaniya yana karanta suratul juma'a ya yusabbihu lillahi kenan ko ma fi samawati ma fil ardi a raka'a ta farko a cikin sallar juma'a annabi yakan karanta ta daga farkon ta zuwa ƙarshe sannan raka'a ta biyu kuma sai karanta al munafiquna suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna kenan a cikin raka'a ta biyu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kamar yadda muka ji imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul juma'a babu ma يقرأ في صلاة الجمعة حديث نبي وروى أيضا عن النعمان ابن بشير أكن إمام مسلم ده يكار رويته حديثي ده صحابي النعمان ابن بشير الله يكار مسير ده يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ترى ده أمن سيسقارة تبتا أغريش يا كسنتي يقرأ في العيدين ينا كرنتاوا أتكن سلر إيدي قدابيو wa fil juma'ati da kuma sallar juma'a ma'ana wannan surori da zamu ambata guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta su a cikin sallar idi da kuma sallar juma'a gaba daya ga surorin bisabbih isma rabbikal a'la suratul a'la kenan sabbih isma rabbikal a'la annabi yakan karanta ta a sallar idi da sallar juma'a harkau'i guda biyun farkon su daga farko zuwa ƙarshe وهل أتاك حديث الغاشية لكم سورة الغاشية النبي كان كرنتا إتما صلى الله عليه وسلم أتكرك أتبيو أسلر إيدي لكم أسلر الجمعة وأن حديث شيما إمام مسلم يفتد شي كم يد مكجي أتكين كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الجمعة حديث نوكو وروى أيضا عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما شيما دي وأن حديث أنكر بوشي دقى نعمان ابن بشير Allah ya ƙara masa yarda kuma daga wanda Imam Muslim ne ya fitar da shi wasu ila ayi shay'in qara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-jum'a shi al-Nu'man ibn Bashir an tambaye shi me annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ranar juma'a siwa suratul juma'a banda suratul juma'a me annabi yake karantawa faqala sai Umar bin Bashir yace kana yaqra'u hal ataka ma'ana hal ataka hadithul ghashiya annabi yana karanta wannan bayan suratul juma'a wani lokaci annabi kan karanta suratul juma'a da suratul munafiqin wani lokaci kuma sai annabi karanta suratul a'la da suratul ghashiya duk annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam wa rawa al-imam ahmad bi lafdh imam ahmad ya fitar da hadisi da lafazin da yake cewa bi makana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati wai da me annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin karatu ne a cikin sallar juma'a ma suratul juma'a bayan bayan ita raka'a bannan suratul juma'a din da ya karanta bai kuma annabi yake kawo a wata raka'a qala sai annuman ya bashi amsa yace hal ataka hadithul ghashiya annabi yana karanta hal ataka hadithul ghashiya wadannan dissurori da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan karantawa a cikin sallar juma'a fi salatil asr malaiti abinda annabi yake karantawa a cikin sallar asr hadisi na farko sabaqa hadithu abi sa'id radiyallahu anhu inda muslim balaiti hadisin abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda ya riga ya gabata mun gabatar da shi a babukan baya ko kuma a cikin salloli na baya inda muslim wanda imam muslim ya fitar da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kana yaqra'u fi salati ya kasance yana karantawa a cikin sallar sai sa dash dash dash ma'ana fi salati dhuhri wal asr annabi yana karantawa a cikin sallar azhar da la'asar fi raka'atayn al-ulayayn a cikin raka'o'i guda biyun farko fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a qaddara qira'ati 15 aya gurgudan karanta aya 15 wa fil ukhrayayn a cikin guda biyun karshe kuma qaddara nisfi zalika yakan karanta a gurgudan rabin abin da ya karanta arkau'i guda biyun farko ma'ana an ka ce ya karanta aya goma sha biyar wanda sai ka kaddara karanta aya bakwai kenan ko takwas ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar la'asar yana karanta gwargwadon aya goma sha biyar a cikin raka'a ta farko da ta biyu in ka ɗauki surar da take da aya goma sha biyar ko kuma ayoyin da suke gwargwadon guda goma sha biyar to sai ka karanta su a cikin sallar la'asar wannan hadisi mun gabatar da shi a baya hadisi na biyu sabaka aidan hadisu jabir ibn samura radiyallahu anhu inda muslim wa abi daud haka na hadisin jabir dan samura ya gabata wanda al-imam muslim da abu daud suka fitar da shi annahu kana yaqra'u fiha nahwa wal-layl idha yaghsha annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yana karantawa a cikin sallar asar gwargwadan wal-layl idha yaghsha yakan karanta wal-layl idha yaghsha a cikin raka'a ta farko raka'a ta biyu kuma sai karanta wata sura da take makamanciyar wallahi idza yaghsha hadisi na uku wa sabaqa hadithuhu aidan inda an-nasa'i wa abi dauda hakanan hadisin jabir dan samura ya gabata wanda imamu an-nasa'i da al-imamu abu dauda suka fitar da shi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asr ya kasance yana karantawa a cikin sallah azhar da al-asr bisama'i zatil buruj da suratul buruj kenan was-sama'i zatil buruj zuwa karshen ta was-sama'i wat-tariq da kuma suratul tariq was-sama'i wat-tariq annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta farko ta sallar asar bayan fatiha sai karanta was-sama'i zatil buruj zuwa karshen ta raka'a ta biyu bayan fatiha sai karanta was-sama'i wat-tariq zuwa karshen ta sai ce wa nahwihima da surorin da suke makamantan waɗannan waɗanda suke ire-irensu wajen tsaiki sai annabi ya karanta su tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fi salatil maghrib sai sallan magriba mai annabi yake karantawa a cikin sallan magriba hadisi na farko rawal bukhari an marwan ibn al-hakam qala imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga marwan dan hakam marwan dan hakam ɗaya daga cikin khulafa'u bani umayya ɗaya daga cikin khalifofin daular banu umayya bayan muawiya ibn abi safiyan da yazidu da ɗansa sun kauce sun gama sun gama khalifanci marwan ibn al-hakam shi yahu shi wannan marwanin ba sahabi bane tabi'i ne sai dai an haife shi tun lokacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malaman tarihi suka ce an haifi Marwan tun lokacin da aka yakin Uhud kaga yakin Uhud ko an yi shi ne shekara ta uku bayan hijira annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saura kamar shekara bakwai da wani abin gibar duniya kenan wasu kuma suka ce a an haife shi ne a yakin Khandaq to amma ya aka bai zama sahabi ba saboda bai ga manzon Allah ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana dan karamin yaro baban sa ya fita da shi kuma Taif bai kuma dawo garin Madina ba sai lokacin Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda saboda haka bai samu ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sai dai ana irga shi a cikin tabi'ai yana da rawayoyin hadisin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da dama to shi wannan Marwan din lokacin da yake khalifanci kun san khalifa shine limami shine alkali shine komai sai dai wanda ya nada a wani bangaren kuma ya taya shi qalali zaid ibn thabit marwan yake cewa sahabi zaid dan thabit Allah ya kara masa yarda yace da ni zaid dan thabit shine sahabin da sayyidina abubakar siddiq yasa ya dora masa nauyin tattara alqur'ani a lokacin da aka yi yakin da sahabbai da yawa waɗanda suke mahaddata alqur'ani suka salwanta sai na abokan sadiq ce je ya ba alkur'ani ya tattara shi a waje guda wannan shine aiki na farko da aka fara yi wajen tattara alkur'ani banda lokacin sayyidina Uthman da aka shi kuma wajen mai da shi musafi guda daya da karatu iri daya zaid ya ce masa malaka taqra'u fil maghrib bi qisari wa fi riwayatin bi qisari mufassal zaid ya ce da marwan me me ke gare ka me yasa me ka naga sallan magariba ba ka karanta komai sai kisar mufassal su ne surori gajajjeru na ƙasa daga wabuha zuwa nasi ya ce na ga kullum in za a yi sallan magariba babu abin da kake karantawa sai nan me ke gare ka me ya same ka waƙadi sami'utun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ƙara'u bitulat tulaini ya ce bayan kuma na ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na ji shi da kunne na yana karanta surori guda biyu daga cikin surori mafiya tsayi a cikin alkur'ani a cikin sallan magariba abin da ake nufi da tsulat-tsulai ne su ne surori guda biyu da suke mafiya tsayi kalmar tsula a ta'alifi ne na akwal akwal shi ne tafkirinsa kayi tafkirinsa nan ka ce tsula ta'anisinsa kenan an wanta ne sai ka ce akwai tulaini kenan shi kuma nan tsula tulaini kenan wannan hadisi don ku kalle shi da kyau yan kuma abinda yake karantar da mu shi ne sahabi zaidu dan sabit yana yi wa marwana khalifa inkarin me yasa ya dimanci karanta isarul mufassal kadai a cikin alkur'ani me yasa ya masa inkari yace saboda ya ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karantawa wasu lokutan surorin sama masu tsayi waɗanda surori ne guda biyu su ne a arab da an'am a arab da an'am yan kuwa sallan magariba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta suratul arab gaba ɗayanta a sallan magariba ya raba ta biyu kamar yadda zamu zo mu ji a arab ta ka izu ta ka izu na ta ka izu uku ta kusa ta kusa uku ko alal kalal dai ta kusa uku kuma ka san arab tana da ɗaya daga cikin surori masu tsayi sosai tana da tsayi sosai da sosai to annabi ya karanta ta a sallar magariba kadai ya karanta rabi da ya taso raka ta biya karanta rabi aka gama sallah kun ga sai a koyi da manzon Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallam sai ku shirya wata rana za mu karanta ba ba koyi ake da sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai a karanta eh kun ga sai da aka karatu a yau tunda kun yanzu duk kun sani sai a karanta da da ba ku sani ba ba karanta ba yanzu ka zo karanta wa mutane suratul arab a cikin sallah sai dai ka ji ka gaba kuwa a ba za a tafi ba za ka gano kuwa ba za a tafi ba amma dai za ka sha korafi ne kawai eh za ka sha korafi wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adhan babul qira'ati fil maghrib وأخرج الرواية المذكورة أبو داود الإمام أبو داود يبتدى أن الرواية أتكين كتاب الصلاة باب قدر القراءة في المغرب ما ليت ورواه النسائي بلفظ الإمام النسائي يبتدى أن حديث سيدي شي ناس لفظا أبن ديتي أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر شي صحابي زيد ne yake wa Marwana magana cewa yanzu zakai ta karanta qul huwallahu ahad da inna a'tainaka al-kautsar qala na'am sai ce eh su nake karantawa mana qala sai zai ya ce masa fa mahlufatun ina rantsuwa da Allah kalma ce ta rantsuwa fa mahlufatun ina rantsuwa da Allah ya masa rantsuwa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni na ga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya qara'u fiha yana karantawa a cikin ita sallar magriba din bi aqwa bi aqwal tulaini da surori guda biyu waɗanda suke suna cikin mafiya tsayi a cikin alqur'ani kaga sai kawo alif lam mim sad ita ce alif lam mim sad da kuma al'am kamar yadda wasu malaman suka ambata warawa أيضا أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين لأن عائشة الله كرمت يرجع تارويتو حديثي daga annabi kira da aminci tsara tabbata gare shi tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta karatu a sallar magariba sai ya karanta suratul a'raf sai tace farraqaha sai ya raba suratul a'rafin fin raka'atai ne a cikin fi raka'atai ne a cikin raka'o'i guda biyu ya karanta rabi a wannan raka'ar ya karanta wannan rabi a wannan raka'ar sallallahu alaihi wasallam imamu nasa ya fitar da wannan hadisi kitabul iftitah babul qira'ati fil maghrib bi alif lam mim sad rawa an-nasa'i an abdullah bin utba ibn mas'ud imamu nasa'i ya rawaito hadisi daga abdullah dan utba dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙara fi salatul maghrib ya karanta a cikin sallar magriba bi hamim surati hamim ita ce suratul dukhan hamim wal kitabul mubin kenan suratul dukhan wa huwa mursal yace sai dai wannan hadisi mursali ne mursali ne mursalin hadisi kuna ɗaya daga cikin nau'in hadisai da basu inganta zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam aka ce hadisi mursali shine ma rafa'ahu tabi'iyu ila nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da tabi'i ya daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai tabi'i ya ce kawai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya faɗi wasita ko tsanin da ke tsakaninsa shi da annabi ba dan tabi'i ya ga annabi tabi'i bai ga annabi ba ko tabi'i shine wanda ya rayu da sahabi ya kuma yi karatu a wajen sahabi ya kuma mutu akan addinin musulunci shine tabi'i to kaga tabi'i shi bai ga annabi ya ga dai sahabi ya ga almajirin annabi to kamata ya ce tabi'i ya ce sahabi ya gaya mun ko shi sahabi ne kamata ya ce annabi ya gaya masa haka ne yan uwa to kai tsaye kawai sai tabi'i ya ce annabi ya ce sai a ce wannan hadisi mursali ne yan uwa kun ji yadda malamai suke bi wajen tantance hadisan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa duk wani hadisi da ake gani akwai wani kokonto ko shakka akan sa ba za a karba ba ba za a karba ba shi sa dukkan hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in dai an ba hanyar da ya kamata wajen tantance ingancin su dan uwa kai aiki da su kamar yadda zaka aiki da Qur'ani duk ɗaya ne eh kai aiki da su kamar yadda zaka aiki da Al-Qur'ani ba bambanci wajen ƙarfi ne wannan malamai suke bambancewa amma wajen hukunci duk ɗaya ne malai ce hadisi na uku rawul bukhari wa an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga jubair dan mut'im Allah kara masa yarda kala yace sabitu annabi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi qara'a fil maghrib bit tur ya karanta a cikin sallar magriba suratu suratu tur wa tur wa kitabin masdur kenan ya karanta ta ita ma tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kun ga suratu tana da dan tsayi da a magriba ko a ce an karanta ta gaba daya annabi ya karanta wato ƴan uwa mu fahimci wannan hadisi da malike ta kama da kyau mutum limami ya dimanci karanta ƙira ya dimanci karanta surun da suke na ƙasa-ƙasan nan kullum a ce ina an zalina karanta da ƙulwar lau wadduha alamana shirak su kaɗai ake karantawa da fatawar wasu daga cikin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a ƙarshe na gani wannan bai dace ba tare da cewa sallah ta yi babu wata matsala an fahimta sallah ta yi babu wata matsala amma ba shi ne aikin manzon Allah ba ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzo Allah ya karanta wasu guraren Allahumma sai dai idan shi limamin da ke karatu bai haddace waɗancan gurare ba kaga ba za ka zo ka tallafa masa ka ce dole sai ya karanta inda bai iya ba haka ne sai ya karanta inda ya iya amma a matsayinka na wanda ka iya karatun alkur'ani ka haddace shi to wata rana idan annabi ya fi karanta gajejjerun sura a sallar magariba wannan shine abin da ya fi yawa amma annabi wani lokaci kan karanta masu tsayi babu lifin lokaci a sallar magariba sai ka datsu sama sai ka karanta wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da abin da malai yake so nuna mana zada fi riwayatin ya ƙara a cikin wata ruwaya ta sa imam al-bukhari ya ƙara a cikin wata ruwaya ta sa yace falamma balagha hadhihi al-aya lokacin da annabi ya kawo wannan aya da take cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinuna annabi ya karanta waɗannan ayoyi ya karanta ya karanta ila qawlihi al-musaytiruna har sai da yazo zan faɗin sa al-musaytiruna shi sahabi jubayr ibn mut'im shi ne ke ba da labari ya ce ka da kalbi ai ya tsira a lokacin bai zama musulmi ba ya ce sai na ji zuciya ta saura kaɗan ta fasa ƙirjina ta fito ta tashi sama saboda yadda ayoyin suka mai tasiri Allah subhanahu wata'ala ya ce am khuliqu min ghairi shay'in ko an halitte su ne ba daga komai ba ko waɗanda suke inkarin samuwar Allah ko an halitte su ne haka kawai suka tashi suka ga kansu ba abin da ya halice su ba wanda ya halice su sai Allah madaukakin sarki ce am khalaqus samawati wal ardh kai ko su ne suka halice samai da kasai su ne ba su bane am khalaqus samawati wal ardh wallahi yuqinuna bar dai ba sa ba sa sakankan cewa game da ayoyin Allah madaukakin sarki am indahum khaza'in rabbika am humul musaytiruna ko su ne suka mallaki taskokin ubangijinka taskoki da Allah ke ba da ruwa da arziki da komai nasu ne su suke bayarwa am humul musaytiruna ko su ne masu rinjaye akan waɗannan abubuwa to da yaji waɗannan ayoyi sai suka daki zuciya sai ce wallahi saura kaɗan zuciyata ta fasa irjina ta fito yana ɗaya daga cikin abin da sanadiyar musuluntarsa to kaga ya ji annabi yana karanta wannan sura ne a wace sallah sallan magariba yace illa anna sufyan saraha bi annahu حدث بهذا الزيادة عن الزهري ولم يسمعها منه yace sai dai Sufyan ya bayyana karara cewa ya bada wannan labari ne wannan karin da muka kawo yanzu daga Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shahab Az-Zuhri malamin Imam Muslim ne ya ji daga wajen sai cewa lam yasma'aha minhu amma bai ji daga gare shi ba hadisi na rawal Bukhari an Umm al-Fadl bint al-Harith radiyallahu anha an karɓo daga ummul fadl a gidan haris Allah ƙara mata yarda ƙala ta ce kana annabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance qara'u fil maghribi yana karantawa a cikin sallar magriba bil mursalati urfa suratul mursalati wal mursalati urfa kenan thumma ma sallalana ba'daha hatta qabadahu Allah lokacin da annabi ya karanta suratul mursalati a cikin sallar magriba sai take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kare mana wata sallar magriba ba Allah ya dauke kayansa ma'ana aka tambaye ka aka ce wata wata aya wata sura annabi ya karanta a sallar magriba ta karshe ita ce wannan sura suratul mursalati wacce sura annabi ya karanta a sallar magriba wacce daga ita bai kara karatu ba sai ka ce suratul mursalati ita annabi ya karanta sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul maghazi babu marudin nabi sallallahu alaihi wasallam babun da ya bayani game da rashin lafiyar annabi da kuma wafatinsa wa zakara an-nasa'i wa anna dhalika kana fi baiti imam an-nasa'i ya ambata a cikin tasar wayar cewa annabi yayi wannan karatun ne a cikin gidansa ba karatu ne dai a masallaci ba sai malaci fala ba'sa babu lafi ayyutila al-insanu fil maghribi ahyanan mutum ya tsawaita karatun sallah wani lokacin a sallar magariba haka sai ce ahyanan wani lokacin a sallar magariba ba laifi bane dan limami wani lokaci ya zo ya dauko ta sura mai dan tsayi yayi ta daga farko zuwa ƙarshe ya dauki suratul najm daga farko ya kai ta ƙarshe ya dauki suratul zariyat daga farko ya kai ta ƙarshe ya dauki suratul iqtarabat as-saati misali duk ba laifi bane yayi bal yanbaghi lahu an yaqra'a bi tuwal al-mufassal yana kamata ga shi limami wani lokaci rinka karanta suron da suke tsawon mufassal su ne waɗanda na ambata ɗin nan yanzu daga cikinsu akwai su fi ba'adil ahyan a cikin wasu lokuta kama sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fil maghrib bi tur kamar yadda ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta a cikin sallar magriba suratul tur وبال اعراف ايضا يا كما كانت سوره الاعراف فرقها في ركعتين يا رب تا cikin rakawoyi guda biyu fala yanbaghi ay yakuna da'iman fi salati al-maghribi baya kamata bai dace ba a ce limami kullum dimin da'iman a cikin sallar magriba karatunsa kawai shine min qisar al-mufassal daga gajejjeru na kasan alqur'ani yake karantawa wannan ba daidai bane sai dai idan ka bai da naga muku limami bai dace ba amma za ku ga a da kusan al'ada ce a masallatanmu kusan duk sallah zaka ga raka'a ta farko a karanta inna anzalnahu ko raka'a ta biyu a karanta me kul wallahu ahad haka ne ko ya zama to amma kamar al'ada haka da sauransu to tsakani da Allah wannan ba shi ne aikin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gare shi ba tare da cewa yan uwa ku fahimta duk wannan bayanin da nake yi ba na cewa fa sallar mutum bace ba ba na cewa sallar mutum tana da matsala sallar mutum ta yi amma bai dace da sunnar manzon Allah ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ne kawai abin da ake cewa mustahabi ne mutum ya yi haka balminas sunnati kaji ba simala ya ce bari dai abin da yake daga cikin sunna an tukura a fiha bi tuwalil mufassal fi ba'dil layali sai a karanta da dogayen surori da suke na mufassal daga suratul qaf zuwa abin da ya kawo har amma ya tasaluna duk suna cikin tuwalil mufassal a wasu dararan sai mutum ya karanta wannan مالتي في فتح الباري قال في الفتح قال في فتح الباري الإمام ابن حجر الأسقلاني يبقى أسكيل تافل صفته الباري مجلد نبي شافي ندري بيو دا أربعين دا تقص يسيم ولم أرى حديثا مرفوعا إمام ابن حجر يكتوى نيبان قوانا حديثي دا أكا أغاشي زواغا أنه بسيرا دا أمن سيسار ثبت أغريش با فيه التنسيس على القراءة فيها أي في المغرب بشيء من قصار المفصل da yake kawo nassi na wani hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karanta wani abu daga cikin surorin nan gajejjeru ba malik ibn hajar asqala yace shi bai ga hadisin ba bai ga wani hadisi da yake kawo cewa annabi yana karanta isarul mufassal ba daga wadduha zuwa ƙasa yace shi bai ga hadisin ba illa hadithan fi ibn majah sai dai hadisi daya da yazo a cikin ibn majah عن ابن عمر دك صحابي عبد الله بن عمر الله يقرا مسا يردا نص فيه على الكافرين والاخلاص نص فيه على الكافرين والاخلاص wanda annabi tsira da aminci wanda nassin hadisin ya nuna cewa annabi yana karanta suratul kafiruna a cikin sa da kuma suratul ikhlas shi wannan akwai shi wa mithluhu ibn hibban da makamancin sa a cikin ibn hibban an jabir ibn samura daga jabir dan samura Allah ya kara masa yarda ثم ذكر الكلام فيها ثم ذكر الكلام فيها sannan sai ambaci wani zance a cikin waɗannan wannan hadisi wa qala yace wal mahfuz abinda yake abin kiyayewa annahu qara'a bihima fi rak'atayn ba'da al maghrib annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul kafiruna da suratul ikhlas ne a cikin rak'o'i guda biyu da yake karantawa bayan sallar magriba ma'ana ba ma a cikin sallar magriba ya karanta su ba kenan amma da uwa abinda na ke faɗa nake maimaitawa babu laifi idan mutum ya karanta daga wadduha zuwa ƙasa babu laifi babu laifi kuma mutum ya karanta wani abin da yake sabanin haka amma dai abin da yake mafi rinjaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin gajeren karatu ne a cikin sallar magariba sai dai an samu a wasu lokutan da dama yayi karatu mai tsayi a cikin sallar magariba ba ga janjirin surorin da ya saba karantawa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya kama gobe sai mu tashi sallar isha insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha